أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايا هكا يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kadarta mana haduwa a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab Allah ya ƙara yarda a gare shi a yau muna sha tara ga wata na sha'ban hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa ɗaya ga watan hudu miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin karatun littafin ahkamul jana'izi wa bid'uha wanda wannan zai zamanto darasi na 38 a malam yana mana magana akan abin da ya shafi yadda ake binne gawa sannan kuma da irin wasu lokuta da ya kamata a kiyaye binne mutumin da ya mutu a cikin waɗannan bayanai malam ya yi magana akan abin da ya shafi binne mutumin da ya mutu da dare a cikin hadisin uqba ibn amir Allah ƙarar na a gare shi to wanda wannan hadisi shi kuma yana nuni akan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a binne mutumin da ya mutu da dare har sai an yi sallah a gare shi illa an yadarra insanu ila zalika sai dai idan ya zamanto babu makawa in ba abin ne shi wasu abubuwa suna iya biyo baya to kusan dai magana akan wannan ne sannan kuma sai muka tsaya daidai inda malin yake magana akan kiran safaha ta 177 inda mal albani yake cewa yawa safa ta 178 insha Allah nan zamu tashi magana malin da yake cewa bayan imamun nawawi ya yi wata magana bala ya ce wa alaihi fahal ya juzu a ta'akuru bi dafnil mayyiti fin nahari tahsilan lil ghayatil mazkura a bayan bayanai da suka gabata a baya da yake magana cewa tana da fadi kwarai da gaske an ɗauko ta kuma ba ida ba lokaci ya riga ya kare mali yake cewa shin ya halatta a jinkirta binne gawa misali daddare a bari sai wasai da sahi mana sai rana ta yi tahsilan lil ghayatil mazkura saboda samun manufan da aka ambata na cewa ya za a yi a samu mutane da yawa wajen su mushi sallah wanda wannan abu ana son shi a cikin abin da ya shafi sallar gawa to malam ya ambata mana cewa istahsana zalika as-san'ani fi subul salam malamin subul salam as-san'ani ya inganta haka ya ce babu laifi za iya jinkirta binne mutum ko kuma yi mushi sallah ya zamanto a cikin yini za a mushi koda misali a ce da ya mutu da dare a bari sai washe gari da sahi saboda mutane su haɗu da yawa ya zamanto sun mushi sallah wannan abin da malam sana'ani ya ambata a cikin subulu salam shi malam albani ke cewa walastu ara zalika yace ni kuma ina ga wannan ba wani abu bane wanda ya kamata a yi li'anna al'illata al-mazkurata muqayyadatun bil-layli saboda illar da aka ambata a cikin hadisin uqba ibn amir tana takaituwa ne akan dare yace fala yajuzu ta'diyatuha ila an-nahari baya halatta ajja abun ya kai zuwa ga sahiya liwujudil fariq al-kabir bayna az-zarfayn saboda bambancin da ake samu mai girma tsakanin dare da abun da ya shahi sahiya yace fa innal qillata fil layli amrun tabi'i a samu karancin mutane a bangaren da ya shahi binne mutum da dare ce wannan wani abu ne wanda yake a ɗabi'ance haka nan ne idan ka ce za a yi sallar gawa da dare ko kuma za a buje makwantai da dare a binne wani kaga ba kowa wani zai iya zuwa wasu sun tafi amma dai da rana mutane sun yi wannan sun yi zuwa yace bi khilafin nahari yace sabanin yini shi kuma fal kasaratu fihi hiya tabi'a hiya tabi'iyyu shi kuma yawan mutane shine abu na dabi'a da za a samu a cikin yini yace summa inna hadhihi al kathara sannan magana na cewa bari a jinkirta ta saboda a samu yawan mutane akai har zuwa sahiya mala yace shi ma yawan mutanen walla hadda laha bai da wani iyaka kamar bai da wani iyakan da za a ce ga iya adadin mutanen da ake so dole sai sun zo a babu wani iyaka na yawan mutane ya ce fa kullama tu'ukhira bil mayyiti zadatil kathara duk lokacin da aka ƙara jinkirta wa mutum wanda ya mutu to labari yana ƙara yaduwa ko mutane suna ƙara halartowa kenan zai zama to jinkirin da za a yi ta yi zai bayu zuwa ga ƙaruwan mutane da taruwansu nan duka malam ya har haɗa wasu maganganu ne a ƙarshe zai musu rushewa ɗaya sai yake cewa walidhalika yace saboda haka nara ba'd al-mutrafin muna ga wasu daga cikin mutane masu wadata ko yan ajin tabarkalla a cikin gari alladhina yuhibbuna az-zuhura riya'an wa sum'atan wanda suke son az-zuhur bima'ana su dai su bayyana ya zamanto al'amarin su yahi na kowa yace riya'an saboda riya wa sum'atan sannan kuma saboda a rika kai kun ga lokacin da aka yi sallar wani yadda ya tara mutane to waɗannan mutane suke sa irin wannan maganganun ya ce walau ala hisabil mayyit ko da a kan abin da ya shahi gawa ne su dai suna so a ce sannan kuma a gani a ga mutane sun zo da yawa sannan kuma a ji cewa haka an yi wani gagarumin taro a dalilin haka sai su yi taja a yi tajan wannan mutane sun zo sun taru gagawa na aji amma kawai sai a karasa mai ake jira maliki cewa walau ala hisabil mayyiti qad yu'akhirunahu al-yawma wal yawmayn za su iya jinkirta wanke wannan wannan sallah ga wannan gawa kwana guda ko kuma kwanaki guda biyu me yasa li yahdura al-janazata akbaru adadin mumkin min al-mushayyi'in saboda a samu adadin mutane da yawa waɗanda za su raka wannan gawa su zo su tahi da ita wanda wannan zai zaka ga an ce ai wani ya mutu amma sai rana kaza za a binne shi wannan babu wani hujja addinance da yake nuni haka kuma sannan kuskure ne kamar da malam zai ambata mana a gaba sai yace falau qila bi jawazi zalika la adda ila munahadati shari'i fi amrihi bil isra'i bil janazati ala ma sabaqa bayanuhu fi al mas'alati as-sabi'a 'ashar fi safhati ath-thalitha 'ashar bi 'illati al kathrati allati la dabita laha maliki cewa kuma sannan falau qila bi jawazi zalika maganar da imamu sun'ani yayi na cewa a jinkirta ma gawa kar a binne ta da wuri a bari har mutane su gama haduwa su gama kaza yace in muka faɗi haka fa la'adda ila munahadati shari'i zai kai zuwa ga murkushe wuyan abinda shari'a ya bayyana menene abinda shari'a ya bayyana fi amrihi bil isra'i bil janaza saboda shari'a ta yi umarni akan a gaggauta binne mutumin da ya mutu sai kuka zo don son mutane su taru da yawa ko kuma ya zama to a garin da ba abin ne wani kaman shi ba sai kuka ɗauka aka ce kwana ɗaya kwana biyu 'yan agada sai sun zo 'yan arlite sun zo 'yan difai sun zo 'yan ina da sun zo sai an haɗa mutane gaba ɗaya gari ya ɗauki gumza tukun za abin ne shi to kaga wannan kenan an karya wancan hadisin da umarzalla ke umarni akan a gaggauta binne mutumin da ya mutu bale ce alama sabaka bayanuhu wannan bayani ya riga ya gabata fil mas'alati sabi'a ashar a mas'ala ta 17 a page na 13 yace bi illatil kathra saboda dai illar ita ce wai ana so a ga mutane da yawa wanda wannan yawan kuma allati la dabit laha babu wani ka'ida da ya kayyade ga irin adadin mutanen da ake so yanzu bayan malam ya ambata mana magana imamu sanani akan cewa yana ga babu laihi a jinkirta ayi a cikin yini kenan kar ayi cikin dare mali ce ba da haza yanzu bayan waɗannan maganganun da suka gabata ya tabayyanu lanar jawabu zai bayyana a gare mu amsa ƙarara anil ishkalin ladhi awrattuhu game da ishkal bi ma'ana tambaya ko kuma alaman tambayan da na dora allati awrattuhu wanda nazo da shi fi qawlihi a cikin fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai a cikin hadisin uquba tai kar abinne mutumin da ya mutu ko daddare har sai an yi sallah a gare shi kenan kamar da aka ambata a baya mafhumul mukhalafa shine in an yi sallah a gare shi kenan zalatil illa kenan illa ya riga ya gusa shi ne a nan magana mazalla hatta yi salla alaihi har sai an mushi salla mala ce iz innahu zahara annal murada ya ce yayin da ya bayyana cewa manuha hatta yi salla alaiha naharan har sai an yi salla ga wannan gawar da rana likasaratil jama'a ce saboda yawan mutane kai ya tabayyana an nasmal isharati fi qawlihi illa an yadarra insanun ila zalika ya'udu ila dafni yake cewa saboda idan muka duba hadisin da mun karanta shi a wancan sati yake cewa idan muka duba za mu ga cewa ismul ishara wanda ya zo a cikin hadisin inda manzon yake cewa illa an yadarra insanun ila zalika zalikan na ismul ishara ne to wannan zalika yana komawa zuwa gami manzon ce kar ku binne wanda ya mutu a cikin ku sai dai in ɗayan ku ya zamanto tilas a gare shi ya aikata wannan ƙin wannan ƙin da mali ce ya udu ila dafni lailan yana kuma zuwa ga illa an ya tsarra insanun ila zalika ai ila dafni mayyitihi lailan sai dai in ɗayanku ya zamanto dole ne ya binne wanda ya mutu nashi daddare mali ce walau ma'a killatil musallin ko da an samu ƙarancin masu yin sallah kenan ko da akwai ƙarancin masu yin sallah idan dai akwai bukatuwa ta ba da cewa abin ne mutum da dare ya mutu abin da shi da dare abin da shi da dare ko da an samu karancin masu yin sallah ya ce la'ila dafni ma'atarki salat wai hadisin ba yana nuni ba ne ba akan cewa wai aje abin ne wannan mutumin ba tare da mushi sallah ba hadisin bai nuni akan wannan hadisin yake cewa ku binne waɗanda suka ku binne waɗanda suka mutu a cikin ku daddare har sai an yi sallah a gare su sai aka ce illa an yadarra insanu sai dai in mutun ya zamanto tilas a gare shi ila zalika zuwa ga binne wannan kenan ne sai ya binne shi ba tare da mishi sallah ba a sai dai ka a binne daddare sai in tilas kawai ya kama kenan ismul ishara yana koma zuwa ga binnewa ba yana koma zuwa ga sallah bane ba, ne ba. ya ce la'ilar dafni ba yana koma wani ilar dafani ma'a tarki salati tare da barin sallah itlaƙan mana ƙaunar wahidan ya ce fal yuta ammalu fa'innahu haƙiƙun bit ta'ammuli mali ya ce a lura da kyau saboda wannan gaba tana buƙatar a mata kulawa a bata lura na musamman kenan sai in ɗayanku ya zama tilas a gare shi ya binne ɗan uwan shi daddare to sai binne shi ba ana nihin ba kar ku binne gawanku daddare sai kun yi sallah a gare shi sai dai in ɗayanku ya tilastu zuwa ga yin haka wannan hakan yana kuma zuwa ga binnewa ba yana kuma zuwa ga zuwa ga sallah bane ba kenan ba an ce a binne shi ba ko da ba a mishi sallah ba ana nihin in ya zama tilas a binne shi daddare sai a binne shi sun maƙalar nawawi fi shar'i muslim al-imam nawawi yake ce a cikin sharhin dai na sahihu muslim yace wa qad ikhtalafa al-ulama fi fi dafni fi al-layl malamai sun yi sabani sun kara wa junan su ilimi akan miye hukuncin binne mutumin da ya mutu da dare fakarihahu al-hasan al-basri al-hasan al-basri ya nuna abu ne wanda yake makaruhi ne an kyamace haka amma an binne shi binne an tayi amma dai ba a so haka ba an kyamace shi yace illa li daruratin face sai inda wata larurar take tilasta haka malai ce wa hadal hadisu hadisin uquba ibn amir da makaranta satin da ya wuce mimma yastadillu lahu bihi iya daga cikin abin da shi imamun nawawi ya kafa hujja da shi akan cewa lalle kar abin ne mutumin da ya mutu da dare har sai in ya zama to tilas ne kina hasan basari shi ma da hadisin ya dogara sai malai ya ce wa qala jamaahirul ulama min as-salaf wal khalaf a jamhurin malamai daga cikin magabata da wanda suka biyo bayan su suna ga cewa la yukrahu ba a kyamatar da haka ƙi mana ba makaruhi ba ne ba kawai in ta kama abin da dare ana iya binna da dare shi alhassan albasari da ya ce ka abin ne da dare sai da zarura sai kawo wacce hadisin na ba ibn amir ko to su ku kuma jamhurin malamai min al-khalafi was salafi min salafi wal khalaf miye dalilin ku malai yace wastadallu imamu nawawi yace sun kawo hujja su kuma بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار سكتي أي أبو بكر الصديق أن بني شهد الدري sannan kuma da yawa daga cikin magabata an binne su da dare min ghairi inkarin ba tare da an samu wani daga cikin sahabbai da ya inkari ba kenan abu ne sananne a wajen sahabbai binne mutumin da ya mutu da dare ba wani abu bane ba wani hujjar jamhur ko sannan kuma wasu alahumun nabi sallallahu alaihi wasallam anhu faƙalu sannan kuma daga cikin dalilan su jamhurin malamai kenan sun nuna cewa an binne abubakar da dare kuma an binne da yawa daga cikin magabata da dare sai suka ce wa rajulul ladhi yaqummul masjida wannan mutumin da muka karanta maganar shi ana wanda yake share masallaci fatwuffiya bil layl ya mutu da dare fadafanuhu suka binne shi laylan da dare suka binne shi da aka wayi gari mazalla ya tambaya akan ina wani wasu alahumun nabi sallallahu alaihi wasallam anhu faqalu tuwaffiya laylan suka ce ya rasulullahi ai da dare ya mutu fadafannahu mu kuma muka je muka binne shi fil layli da dare faqala sai mazalla ya ce ala azantumuni me yasa ba ku shaida mu kuka kira ni ba kuka sanar da ni qalu sai sabai suka ce kanat zulmatun akwai duhu a lokacin ya rasulullah su kuma ba sa so su takura wa manzalla sallallahu alaihi wasallam to kaga anan kuma walam yunkir alaihi manzala bai musu inkari ba kaga cewa me yasa buku sanar da ni ba amma inda ba ai ne sai ce musu ba abin da mutun daddare wannan shine dalilin jumhur suka ce ai babu laihi kawai ana iya binne ko wani lokaci ta kama hai abin ne wa ajabu inda hadal an inda hadal hadith sun bada amsa game da wannan hadisin kuma da aka karanta na na Uqba ibn Amir wanda shi Al-Hasan al-Basri ya dogara da shi akan cewa kar abin ne sai in akan hali na darura yake cewa annan nahya kana litarkis sala hanin da aka yi saboda barin yi mishi sallah sannan kuma walam yanha an mujarradid dafn bil layl manzala sallallahu alaihi wasallam ba ya hana bane ba kawai wai cewa kar abun ne mutun da dare manzala ba wannan hanin bai yace wa innama litarkis salati aw liqillatil musallin manzala yayi hanin ne saboda kamar da shi imamu nawawi hadi anahu saboda za ku ji wannan magana shi albani tuni a baya ya yi raddi akan ta dama na cewa aje a binne shi ba mashi sallah bai ce mal albani ka cewa wannan tunani ne wanda dama sahabbai ba su taɓa yin shi ba ba wana ba wani wanda ya mutu suka yi suka binne shi ba tare da sun mushi sallah ba amma shi ana imamun nau'i abinda ya cewa innama ya ce abin da ya sa aka hana binne wanda dare ne tarki salat saboda barin yi mushi sallah au liqillatil musallin ko kuma saboda karancin masu sallah au an isa'atil kafani ko kuma saboda lalacewar likafanin da za a binne mutumin da shi kenan ya kashi da dare au anil majmu'i kama sabaka ko kuma daga sauran abubuwan da malam ya ambata kenan a baya gaba ɗaya sun haɗa kan mutum kuɗa makamanci wannan kenan a lokacin ana binne shi da dare wannan magana al-imamun nawawi ko ya faɗi alhassan albasari ya ce abin ne a kar abin ne sai da zarura su kuma jamhurin malamai minas salafi wal khalaf a kan ca za abin ne shi kuma kowa ba da dalilin shi ƙultu mal albani ya ce na ce wal jawabul awwal amsa ta farko akan wannan wannan mas'ala ya ce wa huwa annan nahaya cewa hani da aka yi kana litarki salati cewa wai an hana kar abin ne mutum daddare ne saboda yana yi wa aje abin da shi ba mushi sallah ba kamar da imamun nawawi hudu yanzu anan sama kaɗan ko albani ya ce la ya siku ya ce wannan magana kwata-kwata ba ta taso ba ba ta da wani inganci ya ce li annahu law kana kadhalika lam yakun thammata farqun bayna dafni laylan aw naharan kama sabaqa bayanuhu ya ce ai inda ya kasance law kana kazalika da ya kasance kamar ana tsoron kar aje abin da mutum ba mushi sallah bane ba malai yace ai lam yakun sammata ai da ba a ma samu wani farkun ba wani bambanci baina baina dafni laylan aw naharan cewa abin ne da rana ko abin ne da dare kawai sai mazalla su zai ce kar ku binne gawa sai kuma ta sallah kawai shikenan saboda hadisin yake cewa kar ku binne gawa ku da dare har sai kun mata sallah malice yana nihi ne akan cewa karhancin binnewan daddare kawai amma ba maganar cewa sahabbai za su ɗauki wani su kai su binne shi ne ba su mashi sallah ba shi da abinda malike ce ana yake cewa laukana laukana laukana kazalika lam yakun thammata farqun baina ad-dafn laylan aw naharan yace kama sabaqa bayanu kamar da bayanin ya riga ya gabata a baya yace bali sawabu bari dai abu wanda yake mafi daidai shine annan nahaya cewa hanin nan da aka yi innama kana li amrayni allazaini sabaqa fi kalami alqadi kamar da suka maganganu ne guda biyu wanda sun riga sun gabata a satin da ya wuce mun karanta su a cikin maganar alqadi iyad yace walidhalika ikhtara ibn hazm annahu la yajuzu an an yudfana ahadun laylan illa inda inda daruratin da haka al-imam ibn hazm yake cewa baya halatta abun ne wani wani mutum sai dai akan hali na darura kira irin ra'ayin al-hasan al-basri yace wastadalla ala zalika bi hadha al-hadith kuma ya kawo hujja da wannan hadisi na uqba ibn amir cewa manzalla sallallahu alaihi wasallam ya hana abun ne gawa da dare sai dole ثم أجاب عن الأحاديث الواردة في الدفن ليلا سي ابن حزم يزو يا تهي أكن تشازا baya halatta abin ne sai a cikin halin darura to ya za ka yi da cewa an binne abubakar da dare an binne shi suwal manzala sallallahu alaihi wasallam da dare aka binne shi da sauran maganganu makamantan da sauran magabata to su kuma waɗannan hadisan ya za ka yi da su thumma ajaba anil ahadith alwaridati fi dafni laylan sai ba da amsa game da hadisan da suka zo akan binnewa da dare wa mafi ma'ana da wanda suka zo akan ma'anansu min al'asari na daga cikin da dalilai da suka zo daga sahabbai fil muhalla a cikin littafin shi al muhalla maliki cewa ibn hazm kenan wa kullu man dufina laylan minhu sallallahu alaihi wasallam wa min azwajihi wa min ashabihi yace dukkan waɗanda aka binne da dare tun daga manzala sallallahu alaihi wasallam da matattakin shi da wasu daga cikin sahabban shi fa'innama kan fa'innama zalika li daruratin yace haka in ya faru ne saboda wata larura aujabat zalika wadda ta wajabta haka min khawfil harri ya daga cikin larurar shine bala'in zahi garin Madina gari ne wanda akwai yankin na Sahara iya da zahi sosai to a dalilin zahin nan alaman hadara game da wanda za su zo su kula da gawar su binne ta kenan akwai zahi mai tsanani a dalilin haka sai aka ce a jinkirta wa huwa bil madinati shadidun kuma zahin a garin madina iya da tsanani sosai yace aw khawfi taghayyurin ko kuma jin tsoron kar mutumin da ya mutu ya rikide kuma wani abu daban kuma na koyo kumbura kuna makamancin wannan a dalilin wannan kenan ko da dare sai abin ne shi yake ci au ghairu zalika mimma yubihu dafna laylan daga cikin wani abu makamanci wannan daga cikin abubuwan suke halatta binnewa da dare wala yahillu li ahadin an yazunna bihim radiyallahu anhum khilaf zalika ibn hazm yace kuma magana ta ta karshe kar baya halatta ga wani mutum yayi tsammanin wani abu sabani wannan abin da na ambata akan sahabban manzon sallallahu alaihi wasallama to wannan tace magana ta ibn hazm akan cewa kenan binnewa za a binne daddare inda zarura amma in babu zarura za a bar mutum da sai a binne shi malice summa ruya karahata dafni laylan an sa'id ibn al-musayyib sannan rawaito karhanta an kyamaci binne mutum daddare daga sa'id ibn al-musayyib wa aqulu mal albani yake cewa ni kuma nake cewa a ƙarshe wa min al-ja'izi iya daga cikin abin da ya halatta anna ba'da man dufina laylan kanu sallu alaihi naharan daga cikin wasu daga cikin waɗanda aka binne daddare sallan fata su an yi ta tun da sauran rana da sauran rana aka mun sallah an yi su lokacin da rana ta zo gab da fadawa dama ba abin ya kamar da muka yi bayani a wancan sati sannan lokacin da rana ta fada kenan imma bayan magariba imma bayan isha'i sai aka ɗauka aka je aka binne su sai mal albani ke cewa wa min aljaiz iya daga cikin abin da ya halatta anna ba'd man dufina laylan wasu daga cikin wanda aka binne da dare kanu sallu alaihi naharan an musu sallah da rana ne yace wa hina izin a wannan lokacin fala ta'aruda baina ma sabaqa bayanuhu daka babu cin karo da juna tsakanin abin da bayanin shi riga ya gabata kenan bayanin da ya riga ya gabata na irin lokutan da aka haramta binne mutum sannan kuma bayan shi karancin waɗanda za su yi sallah kenan an mushi sallah da sauran rana a lokacin da mutane suna nan da yawa sannan kuma bayan rana ta riga ta faɗa aka ɗauka aka je aka binne shi balice wa zalika huwa alwaqi'u fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam wannan abu shine faru akan haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah haka akai fa innahum sallu alaihi yawm as-sulasa sun mushi sallah ranar ranar talata summa dafanuhu lailatal arbi'a suka binne shi a daren laraba ya rasu ranar litinin suka mashi sallah a ranar talata sannan kuma suka binne shi a daren kenan daren daren yawa ranar talata da dare kenan daren laraba suka binne shi malice kama zakara ibn hisham fi siratihi an an ibn ishaq wallahu a'lam kenan wannan shine abinda malin ya kawo anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu kusa an yi ta samu abubuwa kamar abubuwa ne wanda ba kai tsaye ake yin su dole ana shawara wasu abubuwa he da aka jira wasu sauti daga sama da sauransu aka zo aka yi abinda aka yi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi ma an binne shi an binne shi da dare an binne shi a ranar talata da dare saboda a tsarin musulunci in rana ta fada yanzu yau muna wace rana alhamis shigo yawwa yanzu maganar maganar alhamis ta rige ta kare eh yanzu an shiga daren juma'a eh shi yasa hatta ko wajen lissahin suna da ake samun matsala wani lokaci kai suna a rika cewa ka rage kwana daya kwana makamancin wannan wannan lissahin in aka yi yaro misali kahin rana ta fada ran alhamis kan rana ta fada da minti goma aka aihe shi to wannan ranar alhamishin za a lissawa ta a cikin shi ne ɗaya a gare shi sai a ce alhamishi da ita za a fara tun da rana ba ta faɗa ba yawwa in ka lissafa kwana bakwai in za ka ga ya faɗo ranar laraba in kai suna laraba sai a ce ka rage kwana ɗaya in kuma ka shi bayan rana ta riga ta faɗa to yanzu shi bai da alaƙa da abin da ya shahi alhamishi lissahin shi daga juma'a zai fara kenan juma'a subdu ladi litinin talata laraba alhamishi sai zamanto shi ne ranar wannan ƙin shi kenan mazala salasalar sun mushi salla a ranar talata sannan kuma ranar talatan da dare kenan daren laraba a lokacin suka binne shi kenan a taƙaice ne maganar da malam yake a nan game da hadisan da maganganun da ya kawo da dama na malamai kenan binne gawa za a iya binne mutum da dare idan akwai bukatar haka yawwa idan akwai bukata za a binne shi idan babu bukata kuma a jinkirta zuwa da sai sai a binne shi wannan shi ne maganganun da ƙarshe dai za a fito da su kuma su shi yasa malam ya kawo wannan bayanin matsala mai faɗi ya ta sukuwa a kai ƙarshe dai ce shi ma wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani matsala ta gomiya tara da biyu fa'in malam ce fa'in ɓarru li dafnihi laylan idan mutane suka ya zama to sun ya zama tilas a gare su su binne wanda ya mutu nasu daddare ya ce jaza ya halatta ya halatta a binne shi daddare ya ce walau ma'asti'malil misbahi ko da ya kasance za a yi amfani da hutulu ana haskawa to ya halatta inda an bukatu cewa a abin ne shi daddaren ya zama tilas saboda wani sababi daga cikin sababba kina ana ibin da mutum daddare amma jimalin cai faɗi ne tsarru in ya zama dole shi yasa manzala ya ce can illa an ya tsarra insanun ila zalika ka kenan ma'anan wancan hadisin kenan ya ce wa nuzuli bihi fil qabri sannan kuma da sanya shi cikin kabarin shi kenan nan ma ana iya amfani da me da hutulu li tashili amaliyati ad-dafni saboda sauƙaƙe aikin binnewa wannan maganar malam ce albani yace wa dalilu dalili akan wannan magana hadisi ibn abbas hadisi abdullah dan abbas Allah kare da gare su yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzala sallallahu alaihi wasallama adkhala rajulan qabrahu laylan manzala sallallahu alaihi ya sanya wani mutum kabarin shi daddare wa asraja fi qabrihi kuma sanda aka kunna hutula a cikin kabarin mutuma kina ana faman ya za a daidaita shi a gyara shi a yi komai da komai malaka akhrajahu ibnu majah wa tirmidhi bi atamma minhu wa qala hadithun hadithun hasan qultu mal albani yake cewa ya'ni annahu hasanun li ghairihi yace daga kaji imamu tirmidhi ya ce wannan hadithun hasanun ne to yana nihin hadisi ne hasanun lighairihi saboda kason hadisai ingantattu ko zaman to hadisi sahihi ko zaman to hadisi hasan to shi kuma hadisi sahihi shi ma kala biyu ne akwai sahihun li zatihi akwai sahihun li ghairihi akwai hasanun li zatihi akwai hasanun li ghairihi to yake cewa yana nihin annahu ya'ani annahu hasanun li ghairihi sai ce wa hadha istilahun khasun li tirmizi yace wannan istilahi ne mana kamar wani term ne wanda imamu turmuzi yake amfani da shi a cikin littafin shi annahu idza qala daga kaji imamu turmuzi ya ce wannan hadisi ne hasanun sahih yace fa innama yuridu alhasana li ghairihi yana ne hadisi ne hasanun li ghairihi yana hadisin a hanyoyin da yazo shi a karan kanshi ba zai iya zamanto hadisi ingantacce ba sai ya samu su hanyoyi suka zo suka mara mishi baya kenan kaga ya zamanto hadisi mai kyau amma ta goyon bayan mi ghairihi wasu daga cikin hanyoyin da suka zo da hadisi yake cewa fa innama yuridu alhasan li ghayrihi kama nassa alayhi huwa nafsuhu fil ilal kaman da hada cikin littafin al-ilal al-madhkura fi akhir kitabihi وقد جاء له شاهد كما يأتي وعليه فلا, فلا يرد على تحسين الترمذي نقد ابن قطان آه إياه الذي حكاه صاحب تحفة الأحوزي كنا ما لنا مغانا حنيوين ده حديث هكذا زامو زامو تيزوا غبا تغبا مالك أما الشاهد فهو من حديث جابر بن عبد الله أخرجه أبو داود والحاكم والحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وزاد عليهما النووي فقال في المجموع رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم to ba mala ya ambata hanyoyin da hadisan da suka zo sannan kuma da cewa al-Imam az-Zahabi yayi ya nuna muwafaka shi akan hadisin sannan kuma Imam an-Nawawi a cikin littafin shi al-Majmu yace wannan hadisin Abu Dawud ya zo da shi da sanadi wanda yake kan sharadin Imam al-Bukhari da Imam Muslim to yanzu kuma anan mala albani zai yadda kafa zai yi raddi ga al-Imam an-Nawawi game da maganar da ya faɗi cewa wannan hadisin rijaluhu rijalu shaykhain rijalun na bukhari da muslim ne sha ba haka nan bane ba qultu albani yake cewa nace wa kullu zalika khata'un yace fa inna madara isnadahu ala muhammad ibn muslim at-ta'ifi wa huwa wa in kana thiqatan fi nafsihi mal yace a ce wannan hadisin da ya gabata yana kan sharadin bukhari da muslim mal yace kuskure ne yace fa inna madara isnadahu duk inda sanadin hadisin ya kai ya kawo ya ce yana tikewa ne zuwa ga wani mutum ana kira shi da suna muhammad ibn muslim a ta'ifi sai ya ce shi wannan mutumin muhammad ibn muslim ya ce wa huwa wa in kana thiqatan ko da zama mutum ne yardadde fi nafsi a karan kanshi mutum ne an yarda da shi an yarda da komai da komai shi sai dai iya da matsala faqad kana da'ifan fi hifzihi iya da rauni a bangaren da shi harda to su kuma malaman hadisi suna duba irin waɗannan abubuwan walidhalika lam yahtajja ash-shaykhani bihi wa innama rawa lahu al-bukhari ta'liqan wa muslim istishhadan sai malai ce wa min al-aja'ib iya daga cikin abun mamaki annal hakim wa adh-dhahabiyya imamu imamu hakim da imamu zahabi yace ala ilmin bi ba'd hadha tarata sun san wani abu akan shi wannan muhammad ibn muslim al-da'ifi duk da sun sani faƙad zakara almiziyu anna ta'ifiyya haza laisa lahu fi muslim illa hadisun wahid to wanda duka maganganu ne maliki akan habin da sha hadisi kenan musallake su mas'ala ta gomiya tara da uku malici wa yajibu i'maqul qabri idan ka zo ginin kabari ana buƙatar ginin kabarin ya yi zirhi kenan kara dan tuna sama sama kawai a asashi yanda la'allama wata dabba an ta zo ta za ta iya tuna kuna makamancin wannan kenan i'maqul qabr qabr ya zama to iya da zirhi sannan kuma wa tawsi'uhu kuma a yalwata shi yayi zirhi kuma ya zama iya da yalwa sannan kuma wa tahsinuhu kuma a kyautata shi kenan a yi shi a cikin nutsuwa a yi shi kuma mai kyau dalilin mala akan wannan magana mala ce wa fihi hadithani al-awwalu an hisham ibn amir daga hisham ibn amir yake cewa lamma kana yawm uhudin dan da aka yakin uhudu ya ce usiba man usiba mil musulmin an kashe waɗanda aka kashe daga cikin musulmai wa asaba nasun wa asaban nasa jarahatun wasu mutane kuma an musu raunannaki daban-daban faƙulla ya rasulallahi sai muka ce ya ma'aikin Allah alhafru alaina li kulli insanin shadid ya ma'aikin Allah idan aka ce sai mun gina wa kowa kabari akwai wahala saboda an kashe sama da mutum kusan saba'in a lokacin da aka yaƙi uhudu a cikin musulmai fa kaifa ta'muruna me kake umurtan mu da shi fa qala sai manzo Allah ya ce ihfiru wa awsi'u wa a'miqu wa ahsinu manzo Allah ya ce ihfiru ku gina ramin muka wa awsi'u ku yalwata su kenan ku musu fadi sannan wa a'miqu kuma ku sa su zama to masu zirhi yace wa ahsinu kuma ku kyautata ginin su ku gina a cikin kyautatuwa da nutsuwa ba zaman to ku da kanku ana dan kaffa kaffa ne a samu dai a sashi a rihi yana dab da ya hada ko ya hada kuna makamancin wannan wannan daga cikin rashin kyautatawa wadfinu wadfinu wadfinu al-ithnayn wa thalatha fil qabr ku binne mutum ko biyu biyu ko uku a cikin kabari guda kenan saukin da suka nema manzo Allah ya basu tunda sun ce a ce a gina wa kowa kabari akwai wahala a ce ai rami 70 wuri mai tauri kaga tashi hankali na gare ba kuma gashi asabu asaba nasan asaban nasa aiwa mutane da yawa sun sun yi rauni dama suna da ciwon sauransu kuma ga gajiya ga kaza garaɗin mutuwa kuma a ce sai an zo a ta gina ramuna rami sama da saba'in ko saba'in sai mazala ya ce an rika sa mutum biyu ko mutum uku a cikin rami guda sannan kuma wa qaddimu aktharahum qur'anan ku gabatar da wanda ya yi su karatun qur'ani a cikin a cikin wannan kabari shi wannan bayanin shari ga ya gabata a gabatar da shi ya zama to shine a farko so sai a biyo baya da waɗanda suke ƙasa da shi a harda qala sai hisham ibn amir yake cewa fakana abi thalitha salasatin ma'aifina ɗaya ne daga cikin guda ukun da aka zuba a cikin kabari ɗaya ya ce wa kana aktharuhum qur'anan ma'aifina ya yi sauran guda biyun da aka hada su tare da shi qur'ani fa quddima sai aka gabatar da shi aka fara sa shi to sai aka biyo ba da waɗannan guda biyun nan ba to kaga wannan yana mana nuni akan cewa kenan kabari ana so a kyautata ginin shi a faɗaɗa shi sannan kuma ya zama iya da zirhi kaga wannan hadisi ya karantar da mu haka malici akhrajahu abu dawud wa nasa'i wa tirmidhi wa al-baihaqi wa ahmad wa ibn majah mukhtasaran wa siyaq an-nasa'i wa ziyadat kulluha lahu fi riwayatin wa kadha hiya 'inda ahmad dun al-ula wal abi dawud wal baihaqi wa wal baihaqi ath-thalitha وللترمذي وابن ماجه والبيهقي الرابعة وللترمذي الخامسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح قلت ومدار سنده على حميد بن هلال وقد رواه عنه أيوب السختياني على ثلاثة أوجه ما ليش وانا حديث يازو دقا أيوب السختياني أو السختياني دقا هسكوكي قدا أكو يازو دقا هشام ابن عامر سن يازو دقا أبو, أبو الدهماء أبو الدهماء عن هشام سنكم يازو دقا سعد ابن هشام عن أبيه عن هشام to waɗannan hanyoyin da hadisin ya zo kenan malam ya ambata mana ana to hadisi na harko kenan malam ya kama da shi sannan sai hadisi na biyu wanda yake nuni akan kabari ana so ya yalwatu ya yi zirhi sannan kuma a kyautata shi ya ce an rajulin min al'ansar an samu hadisi daga wani mutum daga cikin mutanen garin madina yake cewa harajana ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al'ansar mun huto tare da manzala sallallahu alaihi wasallama a cikin jana'iza ta wani mutum daga cikin mutanen garin madina sai shi wannan rajul mai asar yake cewa wa ana gulamun ni kuma yaro ne dan kararrami ma abi ina tare da mahaifina fajalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hafiratil qabri manzala sallallahu alaihi wasallam yazo daidai inda ake ginin kabarin ya zauna manzala yana zama daga hari in aka binne aka kare kuma sai ya miƙe wannan haka yake sannan kuma ya hana akan a zauna a saman a saman kabari manzala yake cewa ɗayanku ya zauna a saman garwashi ya tilla rigar shi ya kai zuwa ga mazaunayen shi ya hiye mushi alheri akan yemi ya zauna a saman kabari kamar da ya zo a cikin hadisin almarsadul ganawi a cikin almuwadda kenan manzala sallallahu alaihi ya zo kenan sai gindin inda ake gina kabarin faja'ala yusi sai ya rika wasici ga gina kabarin wa fi riwayatin a wata riwaya kuma yumi'u ila ila alhafir yana nuni zuwa ga mutumin da yake ginin yana nuna mushi kaman ƙara buɗe wuri kaza ƙara kaza ƙara kaza ko rage kaza wa yaqulu yana ce mushi ausi ka faɗaɗa shi min qibalir ra'asi a daidai inda kan mutum kan mutumin da ya mutu kenan inda za sa kanshi ka faɗaɗa wannan waje kenan ba ba nivo da yake tahiya barka kenan ka zo daidai inda kanshi yake mai yake sai a faɗaɗa wajen wa ausi min qibalir rijlain sannan kuma ka faɗaɗa wajen inda ƙafafuwan shi za a sa ƙafafuwan shi kenan inda ƙafafuwan shi suke ya ce larubba izkin lahu fil janna ya ce tabbas idan ka ce izk shi ne kamar nonon dabino da ake cewa wannan zangarniyar dabino da dabino a ciki imana akwai irin izk kenan akwai nonon dabino wanda za a rika kawo mashi cikin kabarin shi kenan a faɗaɗa wannan waje ya zamanto akwai inda za a ji wannan abu sallallahu alaihi wasallam wannan yana maka nuni akan akwai ni'ima ta kabari sana daidai lokacin da kuma wanda ya muna na hallo akwai sabanin ni'imar ita ce azaba akhrajahu abu dawud wal bayhaqi war riwayatu al ukhra lahu wa ahmad was siyaq lahu wa isnaduhu sahihun kama qala an-nawawi fi al-majmu' wal hafiz fi at-talkhis qultu al-badi ke cewa nace wa zahiru al-amr fi al-hadithayn yufidu wujuba ma dhukira fihima min al-i'maqi wat-tawsi'ati wal-ihsan yace zahirin waɗannan hadisan guda biyu yana nuni akan cewa lalle wujub mana wajibci tunda manzala umarni ne yake wal amru yaqtadi yaqtadi al wujub idan umarni kuma yana nuni akan wajibcin abu aka ce a fadada sannan kuma a zurfafa shi sannan kuma a kyautata shi zaman to kyakkyawa shi kabarin kenan sai ce wal ma'rufu inda shafi'iyya mal albani ke cewa kuma abu sananne a wajen shafi'iyya wa ghairihim da wasun su istihbabul i'ma mana su mustahabbi ne an so a fadada a zurfafa wannan kabari wa amma ibn hazm faqad sarraha fil muhalla bi fardiyatihi shi ibn hazm da ya tashi kawo magana ma abu muhammad a cikin littafin shi al-muhalla tayi farilla ne dole ne a kabari ya zama to iya da zirhi iya da fadi kuma a kyautata shi wajen ginawa sai mala albani yake cewa waqtalafu fi haddil i'maq ala aqwalin taraha fil majmu' yace ko malaman nan sun yi sabani akan haddul i'maq imana zurfafa wanda za a yi har ina za a kai a tsaya metir nawa za a yi mi kaza nawa za a yi gaba nawa za a yi kasa mala yace in kana son karin bayani ka koma cikin littafin al-majmu' na malam nawawi ko wani daga cikin littafai kenan da almuhim ana so kabari ya zama iya da zirhi gurgurdan hali kuma ya zama iya da fadi sannan kuma ya zama to a kyautata a kyautata shi wajen gina kenan kar a zo a yi wani buja buja cewa tunda da ya riga ya mutu kawai halas a hada kawai a turbuda shi tai mas'ala ta gomiya tare da hudu wa yajuzu fil qabri al lahd wa shaqq kalan kabarin da ake ake ginawa kala biyu ne ko ya zama to al lahad al lahad shine za a gina rami haka ya tahi kasa iya ta yi ƙasa ɓangaren shi na dama ɓangaren shi na gabas sai a yi wani loko wanda kuma lokon na a ciki ne za a sa gawar wanda shi ne allahad sannan kuma wa shakku akwai a shakku tsagawa da tsakiya kina a yi rami mai faɗi ya tahi a yi sai kuma tsakiyar shi sai a yi sai a yi wani rami irin wanda ake anan mafi yawa idan ƙasa tana da ƙwari allahad ya kamata a yi idan ƙasa ba ta da ƙwari irin ƙasa wannan wuraren wanda suke mafiyancin su daidai ne kenan sai a yi ashakku sai a yi kenan ƙato ɗaya ya so a tsakiyar shi sai a yi ramin da za a sa gawar ya so bayan shi sai a shuhuɗa mushi itace da tabarma da sauransu mali ce lijarayani lijarayani al'amali alaihima fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda aiki ya riga ya gudanu a haka ake tahiya tun a lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi sallama sai ce walakin al'awwalu afdal amma na farin shi yahi kenan ayi allahad shi yahi maimakon ayi almi ashakku yace wa fi zalika ahadisu magana ta da ne akan cewa kala biyu ne akwai allahad akwai ashakku sannan kuma hallau allahad din shi yahi ga dalilai akan wannan magana mal albani kace al-awwal hadisi na farko an anas ibn malik radiyallahu anhu qala lamma tuwfiya annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya rasu kana bil madinati rajulun ya kasance a garin madina akwai wani mutum yalhadu yana yin allahad kenan miso shi da Hausa ko ba ko ba san shi mutum da dai bayan shi ake ba eh to allahad an gane shi ne ko loto yawa wanda za a yi sa shi a ciki ba a gabas za a yi shi wannan shi ne wanda muke shi ne mai iya shi ne loto ne mu? to shi dai allahad shi ne rami za a yi tahi an so sai a gina bangaren gabas yadda kuma gina wanda ciki za a sa mutumin da ya mutu yawwa ya nan ba cika yin shi ba saboda wuri ne mai tafshi ba yawwa sannan kuma shi kuma a shakku shi ne irin da muka saba gani wanda za a gina rami ya so sai a yi wani a tsakiya sai a yi ɗiya a tsakiya to yake cewa a lokacin annabi muhammad lokacin da manzala sallallahu alaihi ya rasu akwai wani mutum a garin madina ya shahara da gina ramin kabari gina babu laihi a cewa ne aikin shi ne gina kabarinka kuna makamarci wannan amma a daidai lokacin da kuma kar a yi ƙasa a gwiwa kowa ya yi ƙoƙari ya koya saboda ba a san bayan abin zai kama wa akharu yudarrihu shi kuma ɗaya daga ciki kenan shi wancan yana yin lahad shi kuma yana yin ashakku shine yudarrih faqalu sai suka ce yara faqalu sai sahabbai a lokacin da manzon ya rasu suka ce nastakhiru rabbana mu baiwa Allah zaɓi wanne ya kamata a mamun zala sallallahu alaihi wasallam yanzu mu ba Allah zaɓi abu na harko sannan kuma wa nab'asu ilaihima a yi aike zuwa ga masu gina waɗannan ramin kala biyun nan gaba ɗayansu kenan da mai yin allahadun da mai yin ashakwa fa'arsil ilaihima a aika zuwa gare su kenan sai aka aika zuwa gare su fasabaka sahibun lahadi sai wanda yake yin allahad sai fara zauwa kenan alaman cewa shi allah ya zaɓa a mamazalla sallallahu alaihi wasallam falahadu lin nabi sallallahu alaihi wasallama sai suka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allahadu malik ke cewa kenan wannan shine hadisin da yazo akan allahad akhrajahu ibnu majah at-tahawi wa ahmad qultu wa sanaduhu bal albani ke cewa nace sanadin wannan hadisin hasanun kyakkyawa ne kama qala al-hafiz fi at-talkhis kamar yadda al-hafiz ya faɗa a cikin at-talkhis sannan kuma wannan hadisi walahu shahidani iya da iya da shahid guda biyu shi hadisin za ga mal albani yana yawan fadadawa akan abin da sha ilimin hadisi saboda kusan wannan nan ne majalin da ya yi shahara idan ka daga yazo ya kaga mu yanzu anan in ya kawo hadisi ya kare da mu yawa amma kuma sai da shiga hallo bangarorin abin da sha ilimin hadisi yace al-awwal an ibn abbas akhrajahu ibn majah wa ahmad wa ibn sa'ad wal bayhaqi wal akhar an aisha rawahu ibn majah wa ibn wa ibn sa'd wa isnadu kullin منهما ضعيف كما قال الحافظ لأن للأول منهما طريق أخرى بلفظ دخل yake cewa dakhala qabran nabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya daban ta Aisha Allah kada yarda a gare ta ya shiga kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Abbas wa Ali wal Fadl waɗannan mutanen guda uku wa sawwa lahadahu sannan kuma suka daidaita inda za a sa manzala sallallahu alaihi sallama wanda ya daidaita wannan shi kuma rajulun minal ansar wani mutum daga cikin mutanen garin madina kenan da aka kira wannan wa huwa allazi sawwa luhuda quburi shuhada'i yawm badr kuma shine mutumin da ya gina kaburrukan waɗanda shahidan badar kenan shi rika daidaita kabarin ana gina yana daidaitawa ana sa mutane malaci akhrajahu at-tahawi fi mushkil al-athar وابن الجارود وابن حبان وإسناده صحيح والابن عباس حديث آخر في اللحد من قول صلى الله عليه وسلم يأتي بعد ذلك ما لك أكو حديث لك عبد الله بن عباس ونزيز أكم مغانا اللحد دقى مزالة صلى الله عليه وسلم سيئتي بانغاري كما نبيو دقى تكي حنيوين دا سكي نوني أكم yanda aka ma manzala sallallahu alaihi wasallam magana akan abin da shayi kenan al-lahad da ash-shaqqu yace an Amir ibn Sa'd an Abi ibn Abi Waqqas an abihi annahu qala manzala sallallahu alaihi wasallam yace ilhidu li lahdan manzala yace inna mutukumuni allahdu sannan manzala zai iya yin wata magana wasu suna nan wasu ba nan wasu sun ji wasu basu ji ba to amma kaga lokacin da suka tura wanda zai je wanda za su gina aka tura aje a zo a kira sai suka ce nastakhirullah mu baiwa Allah zabi aka ba Allah zabi kuma irin abinda manzala ya zo a cikin wani hadisi ma akwai shi kenan irin shi ne kuma aka manzala sallallahu alaihi wasallam manzala ce wansubu alayyan labin sannan kuma ku kafa ku kafa mini buraguna kenan aka aka yi wannan loto aka sa mutun gabas kenan wannan kofa kuma rihe ta za a yi da ni da buraguna za a jejjera sai a rihe wannan kofa sai a zuba kasa shikenan sabanin irin da mu muke yi ko a sa mutun a sa itace saboda wurin bai da kwari da sauran abubuwa makamantan wanda sannan a sa wani tabarma sannan a kawo ƙasa a fara zubawa to shi kuma kenan ɓangaren gabas ɗin nan ne zai shiga kuma a sa wannan buragunan a rihi a yi so yanzu wannan ramin da aka yi na wannan kawai ƙasa ne za a zuba mashi wansibu alayyar labin nasban ku kafa muni ku kafa buraguna a bakin ramin nawa kafawa kenan inda aka sa shi kama suni'a bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar da aka yi ga manzala sallallahu alaihi wasallam kana irin da aka manzala ne ma amma haka nan malaci akhrajahu muslim wa nasa'i wa ibn majah wa tahawi fil mushkil wal bayhaqi wa ahmad sai ce hadisi na uku a cikin wannan bayani an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa al-lahdu lana yace lahad namu ne yace wa shaqqu li ghayrina shi kuma wanda ake irin na ashaku a yi rami a yi ɗaya tsakiyar shi shi kuma wannan na wasunmu ne to da cewa a hadisin malin anan ya nuna cewa hadisi na ɗaya da rauni amma ala fardi sihatihi kenan inda akwai ƙwari ai allahad shehi inda ko babu ƙwari kenan sai ai ashaku la sai wuraren da suke rere ne sannan malai ke cewa mas'ala ta ta gaba ko kuma kahin ita akwai magana ta al-imam an-nawawi yake ta ajma'ul ulama ala anna dafna fil lahdi wash-shaqqi ja'izan malamai sun yi ijma'i akan cewa binnewa kenan binne mutumin da ya mutu a cikin al-lahad wanda za a yi lotu bangaren gabas a sashi a ciki wa shaqqu ko kuma wanda za a yi daya a yi daya tsakiyar shi ja'izan dukan su biyu sun halatta lakin amma idza kanat al-ardu sulba idan zama to kasa tana da kwari yake cewa la yanharu turabuha kasan ta bayya rushewa baya zabcewa ya fada yace fallahu afdal abin da ya kamata ai shine allahad yace lima lima sabaqa min al-adilla saboda dalilan da suka gabata dazu yace wa in kanat wa in kanat rahwatan idan kuma kasa ya zama to mai tafshi ce tanharu tana yankewa ta fada fashakku afdalu abinda ya kamata a yi shine ashakku sai mas'ala ta gaba malaki cewa wala ba'sa min an yudfana fi hithnani aw aktharu min inda darura yace babu laihi za iya binne mutum guda biyu ko sama da haka nan amma a halin darura sannan kuma wa yuqaddamu afdaluhum za a gabatar da wanda ake ga shine mafifici a cikin su kenan hatta wajen binnewa ka zo mutumin da yahi ana ga shine mafifici kenan shi za a fara kaddamarwa dalilin mala akan wannan magana hadisin Jabir ibn Abdullah a za ku ga wani lokaci kamar mala zai kawo wani hadisi sannan a cikin hadisin zai karanta wata mas'alar da shi kuma a gaba ne zai magana akan ta kaga wannan mas'alar da zuka dan mun karanta ta a lokacin da aka yi maganar shuhada'u Uhud ko yawa to nan kuma ya hudda mata bangaren ta na musamman ne yace hadisin Jabir Allah kare da gare su yake cewa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini was thalatha mazala yana hada tsakanin mutane guda biyu mutum guda uku min qatla uhudin daga cikin waɗanda aka aka kashe a yaƙin uhudu yace fi thawbin wahidin a cikin tuhahi guda daya a cikin tuhahi guda daya ya'ni fi qit'atin minhu yana nihin a cikin wani yanki kenan na wannan tuhahin nan walau lam yastur jami'a badanihi koda bai koda bai rihi ba gangan jikin shi gaba daya to wannan mas'ala kuma malam ya tattauna ta a baya da kyau ana nihin dukansu ne za a yi jumla a zuba su cikin mayahi guda ko kuma a mayahi gudan ne za a ɗauki wani ɓangare shi a rihe wannan ɗauki wani ɓangare a rihe wannan ɗauki wani ɓangare a rihe wancan na'am mun karanta shi a baya a tuhahin guda ɗaya za a ɗauki wani ɓangare a rihe wannan sana ɗauki wani ɓangare kuma a rihe wannan ɗauki wani ɓangare kuma a rihe wannan ko da bai rihe ba gangan jikin shi gaba daya inda ya ruhu halas daga kai kuma ake farawa sannan da bai ruhu kuma sai a sa ganyen itace a rihe wajen sun mai kulu sai mazalla ya ce ayyuhum aktharu akhzan lil qur'an waye a cikin su yafi har da alqur'ani fa idza ushira ila ahadihim akan nuni zuwa ga ɗayan su ko ɗaya daga cikin ukun qaddamahu fil lahadi sai mazalla ya fara gabatar da shi a ina a cikin wannan kabarin kenan a cikin lahadi din nan a wannan matsalar malam ya tattauna akan ta sosai a baya saboda maganar wajen kaddamarwa in aka zuba in a cikin zane guda ne aka zuba su gaba daya kaga akwai wahala wajen doka akwai akwai abubuwa dai da yawa na kalubale da yana zai iya zawo karshe dai malam ya rajja hadda cewa a zane misali kyalle guda ko kuma kace kamar zaka ce metir kaza na kaza to su ma misali wani adadi ne sananne a wajen su sai a ce kyalle daya an raba tsakanin mutum kaza kenan sai manzo Allah sai a fara dokan wanda yahi kowanne Qur'ani kenan sai a fara sashi fil lahdi qabla sahibihi kahin asa dan uwan shi kahin asa dan uwan shi kenan da ce a cikin zanin guda suke mi zai dukkanin azaban su eh kenan zanin kowa da nashi sai dai ana amfani da misali a ce kamar daidai bangare kaza na kyalle misali ana raba ma mutun kaza shine magana wa qala ana shahidun manzo Allah yake cewa ni mai shaida ne ala haula yawmul qiyama akan waɗannan mutana gobe kiyama sai ce wa amara bi dafnihim sannan kuma zalla yayi umarni akan binne su fi dima'ihim a binne su a cikin jinin su walam yughsalu kar kar a musu wanka walam yusalli alaihim zalla bi salla a gare su ba qala jabirun jabir yake cewa fa dufina abi wa ammi aka binne mahaifina da dan uwan mahaifina yawma idin a wannan ranar fi qabrin wahidin a cikin kabari guda daya مالك وان حديث اخرجه البخاري والنسائي والترمذي وصححه ابن ابن ماجه وابن الجارود والبيهقي واحمد والزياره الثالثه له والبخاري معناها وله والبيهقي الثانيه wal ibn majah as-salisa wa azaha ash-shawkani yake cewa litirmizi fawahima wa fi shatr as-sani min al-hadith ziyadatun taqaddamat fi al-mas'alati kenan dai mas'ala ta riga ta gabata sha mala ya ishara zuwa gare shi sana hadisi na biyu wanda yake nuni akan wannan mas'ala yace an abi qatada annahu hadara zalika ya halartu irin haka yake cewa kenan ya halartu lokacin bindigawa yace ata amru ibn al-jamuh ila rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullah amru ibn jamuh yazo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yace ara'aita ya ma'aikin Allah ka bada labari in qutiltu fi sabilillah in aka kashe ni saboda Allah a in qutiltu fi sabilillah hatta uqtal aw in qataltu fi sabilillah in na rika yaki saboda Allah hatta uqtal har aka kashe ni yace amshi bi rijli hadhihi sahihata fil janna yanzu zan yi tahiya da wannan kahwatau mai kyau ingantatta zan yi tahiya da ita a cikin gidan aljanna eh shi kuma iya da matsalar kafa yace yanzu wannan kahwata yana ta talankwashin da ko tai kaza yanzu kawai zam lahiya lauzar rika ta ita cikin aljanna wa kanat rijluhu arja'a kahoshi tana da gurgunci fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai yace na'am yace kware da gaske in ka je kai jihadin nan har aka kashe ka gobe kiyama zam zaka tashi zaka rika tayar da kahuwanka ba wani abin da ya taba taba kana abin da ya shahi gurguntaka a yake cewa faqutilu yawma uhudin sai aka kashe su a ranar uhudu huwa kiran shi amur ibn jamu sannan kuma da wabnu akhihi da dan dan uwan shi wa maulan lahum da wani maula wani yaron su kiran su uku famarra alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zo wuce wajen inda aka binne su fa qala sai manzo Allah yake cewa ka anni anzuru ilaika kamar gani ina kallon ka ya kai amur ibn jamu tamshi bi rijlika kana tahiya da ƙafarka halihi wannan ƙafarta ka gurguwa sahihatan lahiyanta laubata da wani gurganci fil janna a cikin gidan aljanna fa'amar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi ma wa bi maulahu ma manzala ya umarni da su da da wanda da maula da maulakin su ke da yaron su fa ju'ilu fi qabrin wahid aka sanya su a cikin kabari guda daya to saura kaɗan mu kai kan gaba maliki cewa allah athalis dalili na uku wanda yake nuna akan binne sama da mutum guda a cikin kabari guda ya ce an jabir fi kissati istishhari abihi daga jabir a cikin kissar da ya bada ta shahadan da baban shi abdullahi yayi yake cewa al mutaqaddima wanda ya riga ya gabata tun a fashi ta biyar yace wa fi akhiriha a ƙarshen dai muhallu shahid fa kana awwala qatilin baban shi ya zamanto shine farko wanda aka kashe wa dufina ma'ahu akharu fi qabri aka binne shi tare da wani mutum na daban a cikin kabari kina ka hada su biyu malice wa fil babi an hisham ibn amir wa madha hadithu fil mas'alati al-thalitha wa 90 الحديث الأول في الصفحة المئة وواحد وأربعين وأن أنس بن مالك وتقدم في المسألة المسألة السابعة والثلاثين في الصفحة التاسعة والخمسين إلى الصفحة الستين قلت ما الألباني كتشوا وفي هذه الأحاديث فضيلة ظاهرة أتكي وأن حديثا أكون فللا مي جرما دي كي نوني أكن لقارئ القرآن كما تمن دي كي مكرتان القرآن ني إيا دا درجة دا كيما سما دا قوة har a wajen jihadi ka tahi jihadi ya tahi jihadi in aka kashe ku kun yi shahada amma shi za a fara gabatarwa a cikin kabarin makahin kai a saka قال الحافظ في الفتح الباري ويلحق أو ويلحق به أنا حدا تارد وأن متانيك تشو أهل الفقه والزهد ما أبو تافقه سنة الدين والزهد تقول الدنيا وسائر وجوه الفضل da sauran abubuwa makaman na farala kina ana duba su wajen binne mutum kafin a kina a kaddamar da wanda yake fiqhu zuhudu abin da ya shahi har da alqur'ani da sauransu wannan shine bayanin da al-Imam Shafi'i a cikin littafin shi al-Umm مالك ويدفن في موضع في موضع الضرورة سنة أنا بني وأنا سكا متو ألوكة ضرورة من الضيق والعجلة يكي تشوى الميتان والثلاثة في القبر كنا مثالي أنزو أني وني wata annoba kuna makamancin wannan mutane sun yawa an rasa yadda za a yi kenan ba dole sai a hilin yaƙi wani musulunci a nan ma babu laihi za a iya haɗa tsakanin mamaci biyu uku a cikin kabari ya ce wai kunu lazi lil qibla minhum afdaluhum wa asannuhum sannan wanda za a fara gabatarwa ya zamanto shine daga shihar qibla kenan sauran sauran kuma su biyo bayan shi ya zamanto shine mutumin da ya yi su fahimtar addini ya yi su falala kuma ya yi su shekaru ya ce wala ahab wala ahabba wala uhibbu an tudfana al mar'atu ma'ar rajuli ala halin sannan kuma ba malaki cewa ba a so ba ko kuma ba a son abin ne mace ma'ar rajul tare da tare da da namiji fi halin a kowace irin hali eh ba hada tsakanin namiji da mace wa in kanat daruratan wala sabila ila ghairiha idan zamanto ya zama dole dole ba yanda za sai an hada maza da mata wala sabila ila ghairiha ba wata makawa ta ayi wani abu daban wanda ba shi ba ya ce kanar rajulu a mamaha a fara sa namiji kafin ita saboda an rijalu hawamuna ala nisa wa hiya khalfahu ita kuma tana bayan shi sannan kuma wa yaj'alu wa yaj'alu bayna ar-rajul wal mar'a fil qabri hajiz min turab sannan a haka ma kuma aka zo aka sa namijin ayi wani shinge na ƙasa in so tukun Allah sai a kama mace sai a sa ta in so sai a rihe su in ya zama to bayan da za a yi saboda ana iya tsantar irin wannan halin a rasa yadda za a yi na ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan sai mu tashi mas'ala ta gomiya tar da shidda Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله